الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkamu da dawowa daga hutu da muka je a cikin wannan daura da muke gabatarwa ta manhajul istinbat ta'sidan wa tatbiqan wanda kuma muna bayani ne cikin littafin manhajul istinbat min al-qur'an al-karim na Fahad bin Mubarak bin Abdullah wanda asalin shi masters ce da aka rubuta a kasar Saudiya wanda shi ne littafin da muke bi idan kuma wani bayani ya bijiro da ya kamata a ƙara cikin ɗan ƙaramin sani da Allah ya bamu muna ɗan ƙarawa. To, za mu tashi a suratul baƙara mun ka zo aya ta arba'in da takwas shafi na ɗari biyu da sha ɗaya to ita wannan aya mun yi bayaninta can a layi na biyu in ka diba lokacin da muka zo kanta ne muka yi bayani marmakon a kawo ta a nan sai aka kai ta a can wajen wata ku yau mallata ta ji nafsun an nafsun shai'a wala yi kubalu min ha shafa'atun wala yi kubalu min ha adalin wala hulun sauru ita ce aya ta 48 kuma a shafi na 211 kenan ita bayani ya gabata kanta sai mu je aya ta 49 a shafi na 152 haka ne to bari mu gani in ba a samu kuskuren tasjili ba shafi na 152 haka ne to aya kuma ta 49 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa iznat jainakun min ali fir'auna ya sumu na kumsu al'aza, ko ba karfe ne? Wa iznat jainakun Allah yana ce bani Isra'ila ku tuna, lokacin da muka tseratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna. Kalima ta alu nan ba ta nufin iyali ba, mutanen fir'auna. shi yasa inda tana nufin iyali da ɗan uwa an gane ko to da kaga da muke cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad da sai da mutum ɗan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda musulunta ba sun shiga ciki kenan da ana nufin magoya baya kadiba cikin littafin al-allama ibn al-qayyim رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين جلاء الأفهام أنقاله في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم أنقاله يوى شيسا نن كلمة تعال ترى نفي متانيش مبويا باينسا كما هكذا to anan kafin mu je zuwa ga istinbabu wa id kutuna kenan asalin shi uzkuru id najaynaku dan qur'ani wani lokaci sai kawo uzkuru da id wani lokaci ya shafe kuma uzkuru ya kawo id a cikin an'am suratul anfal Allah ce wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard a cikin suratul a'raf yace wazkuru id kuntum qalilan fakaththarakum don kaɗan ƙur'ani da shahadu guda to wannan aya iznat jainaku tana nufin muka tseratar da ku to ai kum ya shafe maza ba ce iznat jainaku wa najainaku da ba kuma cikin bani isra'ila akwai mata li taglibi janibin dhukuri ala janibin ina min ali fir'auna daga mutanen fir'auna suratul baqara aya ta 49 waɗansu 'yan duniya an gane ko sai suka ce to wannan aya tana nuna wata aqida da ake kira aqidatu tanasukh tanasukh ku rike da kyau daga annasku ne sai an ka ce tanasukh kalima ta annasku a larabci tana da ma'ana biyu tana nufin al'izala ka ci ɗoke wani abu ka kawo wani abu shi yasa an ka ce izalatul bid'a wa min wa iqamatus sunna to wani kace an ka ce nasakha ana nufin ya shafe shi shi yasa ake cewa nasakhati shamsu adh-dhilla rana ta shafe irwa ma'ana ta tafiyar da ita hasken ta ya mai wani lokaci an ka ce annasku tana nufin annaql ka rubuta abu inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'maluna ai naktubu ma kuntum ta'maluna sannan in anka ce annasu a shari'a yana da ma'ana biyu akwai annasu inda almutaqaddimin magabata in sun kace nasu yana dokan ma'ana biyu ko ya zama to raf'ul hukmi an doke hukunci ko kuma ya zama to a'a al-mutlaq wal muqayyad wal 'am wal khas magabata duka suna kiransu annasu shi yasa in baka san wannan ba da kaji magabata sun ce annasu sai ka ce sun yi kuskure a kai na abba ka gane islahin su mun gane wannan to wannan aqida ta at-tanasukh kala biyu ce akwai tanasukhul ajsad akwai tanasukhul arwah tanasukhul ajsad shine yanzu turawa abin suke yi ana kiran shi clonage a ɗebo yankin wata halitta don saboda a sarrafa ta ta ba da irin wannan halitta yanzu sai turawa su ɗibi na sashen namun jikinka don a fitar da wani ɗan adam daga ciki ko a ɗauko biri a fitar da wani biri daga ciki wannan an nuna abu ne wanda bai halatta ba saboda matsalar shi ƙwayoyin halitta idan yanzu kare yana da shekara 60 aka ciro waɗannan ƙwayoyin halitta aka yi halitta sai a samu kare amma mai ƙwayoyin halitta da shekara 60 kaga an samu matsala ke to ba wannan ake zance ba tanasukhul arwah akwai wadansu aqidu suna ganin dan adam baya mutuwa sai dai ran dan adam shine yake tashi daga wani dan adam zuwa wani dan adam ko ko daga dan adam zuwa dabba sun kace idan mutum yayi aiki na gari sai ran shi ya tashi ya koma cikin ran dan adam na gari idan mutum ya yi mummunan aiki sai ran shi ya tashi sai ya shiga cikin wata dabba sun kace ita ce azabar da an kace za a yi wa adam babu wata aljanna babu wata sun kace jikin dan adam sarrafa shi ne ake wai yanzu nan suka ce yanzu misali idan mutum ya mutu kuna ji da kyau jinin shi sai ice ya zuƙa in ya zuƙi jinin to sai a sarrafa tare da jinin sai a yi ‘ya'yan ice idan ‘ya'yan icen suka faɗo idan suka faɗo cikin ƙasa babu dabbar da ta ci babu mutumin da ya ci sai su koma ƙasa su sake komawa cikin ƙasa idan kare ya zo ya ci ko mu ce tun da ‘ya'yan itace ne jaki ya zo ya ci sai ya sarrafa sai shi maniyin jaki idan jaki ya sadu da jaka sai wannan maniyin sai shiga cikin jaka sai da rubuta kubujen su idan mutum ne ya ci wannan ƴaƴan itacen sai ya sarrafa ya zama maniyin dan adam sai ya sashi cikin mahaifar mace sai a samu dan adam sun kace haka na kawai to ita ce aqidatu tanasukh to abin da yake faruwa a nan sai suka ce cikin qur'ani na Allah ya ce akwai ta kaji wata sabon ko sun ka ce Allah ya ce wa innan jainaku ku tuna lokacin da muka tseratar da ku suka ce yahudawa waɗanda wannan ayar ta sabka suna raye zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce to ba su ne aka tseratar ba daga fir'auna saboda fir'auna ya riga ya wuce rayukan kakakin nan su suna aka ɗauko aka ɗora musu shi yasa sai aka tunatar da su wannan muna ganewa wannan istinbaqin nasu ƙarya asalin maganar wa idnajjayna aba'akum min ali fir'aun iyayen su ne aka tsira ta domin yin ni'ima ga iyayen yin ni'ima ne ga ƴaƴan da iyayen da kakakin nan ba su tsira ba da ba a same su mun jiya hau saboda irin waɗanda abubuwa za a zo muku da abubuwan da suke abin nan sannan kuma wannan ana so a ce babu kiyama na don in haka na ɗan adam ya koma biri ya koma mutum kira babu kiyama shi ko Allah ya ce kiyama za su tsaye sannan in haka nan ne ya za a yi mutum hisabi sun da irin ran mutum ya tashi daga na musulmi ya koma cikin kahiri da na kahiri ya tashi ya koma cikin na musulmi to ya an tashi kiyama wani ya za a yi mai hisabi Allah ya kyauta to wannan istinbatin ne batil batil batil batil kadiba cikin al-ikril fi istinbatit tanzil ma zaka ga ya kawo wannan to yanzu sai mu je safha ta nawa 259 yawo 259 bari mu gani in su rubuta daidai yawwa shine wagga ayar sun kace Allah ce wa idna jaynakum min ali fir'auna yasumunukum su al'azab sun kace istinbatu ba'du istanbata ba'dhum aqidatu at-tanasukh min qawlihi wa idna jaynakum min ali fir'auna yasumunukum su al'azab kuma wannan ya saba wa aqida ta musulmi tunda mu a wajen mu musulmi akwai akwai kiyama amma turawa suka ce a qur'ani ya ce ba tabbata bane kiyama ba da ƙura'ani kakar hujja ba sun ka ce ƙura'ani ya ce kiyama sai ne fasiri an ka ce bi an dalilin sun ka ce gashi da cikin ƙura'ani cikin suratul an'am Allah ce kul ara aitakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'atu a ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء kaga in azaba Allah ta zo muku ko ko kiyama ta zo muku wa kuke roko in ba Allah ba sai Allah ce ai Allah kadai kuke roko fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai ya yaye muku abinda kuka roka in sha'a in kaga na ba kada in kuka ce Allah gakkata da kiyama Allah gakkata da kiyama in kaga na ba ba za a yi kiyama a alqur'ani ce to ina amsa wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in wannan shi kin kiyama sai ta tsaye mun ji wannan da kyau to yanzu wannan aya sai mu je gaba yanzu sai aya ta nawa aya ta 50 da biyar a cikin suratul baqara a shafi na 209 da 212 da 257 da 300 da saba'in da biyu so bari mu gani ba a samu kuskure ba dari biyu da tara ita ce aya wa izkultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkuru an gane ko ɗan shi'a an gane ko masu wasa da nasu sai sun kafe sun kai wani iskin batsi wanda bai da ma ba a ma san ta wace huska an ka fitar da shi ba sun ka ce ɗan shi'a sun ka ce الرجعة الرجعة أكيدة إن كنت رجعة سيكتش تؤمننا الرجعة داو أبو إن شيء أسنا نفن كافين قيامة تسيو إما هدي يبينا سي أن تادو صحابي za a tago da su a yi musu hukunci a nan duniya na cin amanar da suka yi su abubakar da umar duk maciya amana ne a wajensu a yi musu hukunci balma akwai magana da suke faɗa mai hatsari za a tado matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha cewa ta yi zina a yi mata haddi a nan duniya kafin ta je kiyama gaban Allah waga gida kafirci ce Allah ya ce ya barrantar da Aisha ba ta yi zina ba wani ɗan shi'a kuma ya ce muna ta yi zina Allah za mu gaskatawa ko kusu shi yasa wani malami ya ce saboda ƴan shi'a sun tuhumci malam matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zina kuma suna da yawa ba a yi musu hajji sai Allah ya kaddara musu ranar ashura su ɗauko yuƙa da sarƙa su yi kansu hajji in ji wani malami muna ganewa to wannan aƙida ta raja'a cewa aliyu zai dawo ko ƴaƴan aliyu za su dawo kuma za a sake tayar da sahabbai sun ka ce ai Allah ce summa ba'athnakum min ba'di mautukum la'allakum tashkurun ai za mu tayar da ku daga mutuwa kaga nan ana zan za an ka tayar da bani isra'ila amma yanzu sun yanke bani isra'ila sun maida ta ga aliyu da ayyuka kuma da lissan alqur'ani shi yasa suna da yana daga cikin hatsarin shi'a wasa da nasoshi Allah kai mu da saki daga nan sai mu je safha 212 tunda mun samu 200 da abin nan bari mu gani 212 mi aka kawo karkashin wannan aya yawwa shine wa qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzuruna kuma haka ba wannan ita aya mun yi bayani kanta cewa sun ce ba za a ga Allah bar tashin alkiyama muka ce suka ce don Allah ya kama su sun ce wai ba za su yi imani ba sai sun ga Allah da ba laifi bane da Allah ba zai kama su ba aka ce a'a laifin su shine ni sun ce ba za su yi imani ba ba za su gaskata annabi Musa ba sai sun ga Allah shine laifin su sai su fata rawa 257 yawwa 257 yawwa shine kuma ayat da ta zo wa izqultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzuruna shi ma nan mu'tazila ne da sun kace kenan ba a ganin Allah don aqida ce ta in mu'tazila to mun yi bayani kan kuma dalilan da malamai suka kawo cewa ana ganin Allah ranar tashin alkiyama daga ciki kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna imam shafi'i yace tunda an ce kafirai za a sa makance su ba za su ga Allah ba mafhumuhum bin za su ga Allah mun ji wannan ko sai su fata 372 haka na abin yake tafiya 372 an gane ko shi kuna an kawo wannan aya don a nuna maka yana daga cikin dalilin da ke sawo mutum ya karkace sai shi istinbatin matsala ba daidai ba saboda aqidar shi in tabbashi wani abu sai ya je nemo ayat da ta kare mishi wannan aqida kaga mu'tazila da yake su sun yarda da cewa kafin ma wani abu sun yarda cewa ba a ganin Allah sai sun kaje sun dauko ga ayat da ta kare musu aqidar su wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra to kaji da din da yasa aka kawo ta Allah ya kyauta yanzu mu je aya ta gaba aya ta 50 da takwas shafi saba'in da bakwai wace aya ce shafi na saba'in da bakwai shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa if kullu tadkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan fatmi wadkhulu albaba sujadan wa qulu hitta malamai sun ka kawo wannan ayar an gane ko cewa cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya samun nassi na hadisi ya zo don yayi sharhin wata aya kaga da aka ce wa qulu hittatun an kace su ce hitta to amma ayat bata faɗi ba sai Allah ce sun canza fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum Allah ce sun canza amma bi suka canza kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dakhalu yazhafuna ala astahi suka shiga suna jan dubur su kaga sun ga yadda suka shiga sun saba kuma da an kace hitta sai suka ce habbatun fi sha'a muna gane ko kagani sun juya magana Allah subhanahu wataala amma imamul qurtubi shi a cikin aljami'il ahkamil qur'an in ka duba karkashin wannan aya da al'azbun namir na majalisar shawidi sai suka ce to wannan wasu malamai sun kafa hujja cewa bai halatta ba a yi riwaya hadisi da ma'ana don ga abin da nassi ya ce shi ko mai riwaya sai mi ya kawo wani lafazi amma malamai suka ce wannan ra'ayi ne mai rauni ya halatta a yi riwaya hadisi da ma'ana dalili kuma domin ba kowa ba ne zai iya haddace lafazin manzan Allah sallallahu Alaihi wa'adihi wasallam. Mun ji wannan da kyau? To mu je gaba. Sai ta nawa? Aya ta sittin ko? Shafi na ɗari da hamsin cicif, wani mu gani nan kuma wani hukunci a nan. Shafi na ɗari da hamsin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idistas Musa li ƙaunihi faƙul na ƙurib bi a sakal hajjar ko ba ka rabar Allah ce aiki ka bugi mi ka ɗoki sandarka ka bugi mi ka bugi dutse to wannan sai suka ce kenan ya halatta duk lokacin da ta yi ma daɗi ka ɗauki wani abu ka buga shi da wani ha to Allah ya ce a bugi dutse kenan don haka in ka tai kawai kana taya cikin daji kana rike da sanda ka ga dutsen ga ya kamata ka buga sai ka ba shi pam to kaga ai wannan wasa ce mun gane ko to Allah ya kyauta sai shafi na nawa 241 yawwa sun ka ce kenan wannan aya tana nuna cewa da ita da aya take cikin suratul suratul sa'ad urkut bi rijlika ko ka buga doki kafa ka bugi kasa suka ce duk wanda bai da lafiya shi ba shi haka sai ka samu lafiya suka ce Allah na ce annabi ayyuba urkut bi rijlika hada mutqasul mubarak mushrab kawai in baka da lafiya kawai gakka je likita Allah ya bada magani ka bugi kasa kai rawa kuma ruwa su fito ka samu lafiya alhali sun manta wannan mu'jiza ce Allah ya bashi shi da aka kebance da wannan Allah kyauta. Aya ta gaba sai aya ta saba'in, sittin da takwas ko? Ɗau, shafi na nawa, ɗari da sha uku, so shi ku bari mu gani, ɗari da sha uku, ɗari da sha uku, yawwa. Shi ne cewa, a ƙissa ta bani isra'ila inda allah ce wa izkala musa da ƙaunihi inna allaha ya murkuma an tabbahu baƙara ƙalu a tattakidu na huzuwa ƙala a uzu billahi an akuna minal jahili ko bakar bane ƙalu da ulana rabbaka yubayyin lana mahi ƙala inna hu yaqulu innaha baqaratun la faridun ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا انتبه ان البقره طبعا ما بتاخذ ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث حرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون to waɗannan ayar akwai istinbati mai yawa karkashinta ko in ce waɗannan ayoyin istinbati na farko malamai sun kace anna tashdid fi su'al wa ta'annut fihi mujibul lit tashdid fi taklif idan mutum ya matsa tambaya ga abu an yi maka bayani ka ƙiya kasa ta'annuti cikin mi cikin tambaya to sai a tsananta maka cikin ɗora maka hukunci kaga da Allah ce inna Allah ya amurkum an tadbahu baka ai an taba su je su yanka saniya da sun yanka kowace irin saniya da ni ta yi amma sai suka kiya suka ce udu'ula na rabbaka yubayyin lana ma hi to tunda su sun ka tsananta maka su sai aka tsananta musu kaga Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allah anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin mun ji wannan mas'ala ta biyu sai malamai sun kai istinbatin al-mutlaq wal muqayyad in an ce al-mutlaq nasi wanda yazo mi sake muqayyad wanda an ka dabai bai ce inji malaman zauri to kaga da yace inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara matsayin yake mutlaq qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قيدها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسمى ذي يا ساكسا وركي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة an gane ko la zalulun tusiru al-ardh wa la tasqi al-harsa musallamatun la shayta fiha ya kada kaidi wanda ga cewa babu kaidi cikin qur'ani to kai ka ji qur'ani ya kawo kaidi abu na gaba malamai sun kai istinbatu wata mas'ala shine cewa cikin qur'ani idan an ka kawo abu fiye da daya ko idan ka fiye da daya ya fara daga biko to ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shidda ko goma ko dubu ko biliyan duka kana iya cewa zalika ai mun san zalika abu guda ne ko to qur'ani ya yarda cewa ko da abu miliyan ne ana yi cin zalika kaga da ce qala innahu yaqulu innaha baqarun tatami la faridun tatami wala bikrun tatami awanun baina zalika bai ce baina hadaini ba za ismul ishara lil mufrad allamu lil bu'di wal kafu lil khitab a alqur'anance a cikin suratu al-furqan Allah ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar nawa kiran daya wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq biyu tatami wala yaznuna nawa kiran wa man yaf'al zalika amin al-qur'an tawa amma muna ji ko yawwa bai ce wa manya fa'alhum ba don kakka zo ka yi mutane rigima an gane ko qul ara'aytakum qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bihi bai ce biha ba ko bihinna so sun kace bi itibari al-mafkur awanun bayna zalika ay al-mafkur ومن يفعل ذلك أي المذكور يأتيكم به أي المذكور يا شفي سلوك الضباطة من جاء ركو بتكاري بها wasu malamai sun kace duk abin da ya wuce to ana mai ishara in ka ga dama kai mai ishara da na kusa in ka ga dama kai mai ishara da biyu da ya ce ƙala innahu ya kudu innaha bakaratun la faridun wala bikirun kaga abubuwa ne yanzu zan ka faɗe su sai ce awanun baina zalika bai ce baina haza ba saboda duk abin da ya daga ya wuce ya wuce ba zai dawo kiran don haka ana bai ishara da bal'i a ƙara akwai saurawa tau in an ce zalika an ka ce ismul ishara lilba'idi ko haza ha likaribi ko so ƙur'ani Allah ya ce zalikal kitabu larai ba fi zalika ya nuna mi nesa yake to wani wuri kuma sai Allah ya ce nahnu na kusu alaika ahsanal qasosi bima auhayna ilaika إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى to shi shi ƙur'anin ku sai ki kore sa no sai kaka sai malamai suka ce da an ka ce ƙur'ani zalika wato lil isharati ila uluwi martabatihi darajar ƙur'ani babu wata magana da take magana Allah kima shi sa an ka ce zalika da an ka ce haza don a nuna maka ƙur'ani kusa yake da kai ta fuskar ka karanta shi kai aiki da shi wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir tau bari mu bari hakan sai mu je aya ta gaba sanawa ce ta saba'in da ɗaya shafi 113 eh to shi 113 su ne waɗannan ayoyin istinbatin da an kai karkashin shi da inda ya ce mi yawwa sai malamai sun kai istinbati cewa karkashin wannan aya akwai wata ka'ida ta usulul fiqh shar'u man qablana شرق لنا أما بشرط يوا kuna jin malaman usulul fiqh suna cewa shar'u man qablana shar'u man qablana shari'a wadanda sun ka gabace mu shi shar'u man qablana yana da wajhani wa taraf ko yana da janibani wa wasat shar'u man qablana idan Allah ya ce ya shar'anta ma wadanda suka gabace mu abu sai yace kuma ya shar'anta mu shi to kenan nan babu matsala Allah yace cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi ka gani in mutu ya kashe a kashe to cikin shari'ar mu kuma Allah yace an shar'anta mu shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl ka ga babu sabani to idan an ka ce an shar'anta ma wadansu wani abu mu ba a shar'anta mu shi ba mu nan ba shar'a bane gare mu ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا النبي يسأل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إن شرع تزو تمغباتم أما أكتي أن أوكي منا تو ودن بشر أبو بجي تو سي أصابو وني أبو الله يا شرع أن تاموس شي أما مو بيتي يا شرع أن تامونا با أتكين نامو كما بيتي يا حليمو با تو شي يا دامو يدشي sai an ka ce shar'ul lana don Allah bai kawo shi ba sai dan sai dan mu dauki wa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab to wagga kissa da bani isra'ila da anka kawo sun ka tsananta tambaya to yana nuna musulmi bai dace tsananta tambaya mun gane tunda sun tsananta tambaya Allah ya tsananta musu to ko a shari'ar musulunci din ka tsananta tambaya to kai ma sai a tsananta maka hukunci yawwa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim ko ba karan bane yawwa to yanzu sai mu dawo shafi na 100 da uku an gane ko inda Allah ce wa idh qala musa liqaumihi inna allaha يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ها إن التي فذبحوها وما كادوا يفعلون سيما لمن أصول الفقه سنكتي الآمر لا يدخل في أموم الأمر ما يباد أمرني bai shiga cikin umarni domin ya ce inna allaha ya amurukum to tun da Allah ne umarci su shi annabi Musa ya gaya musu to shi bai shiga cikin wannan umarni ba wannan matsala tana da hatsari domin manzo Allah su sabe ce murru auladakum bis salati li sab'in ko li sab'i sinin a wani lafazi wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr ko so yanzu dan kai da an kai ba umarni ko danka ka umarci danka to yanzu in ba a yi balahin kan wa zai dawo uban to shi dan ai shi an kace shi sallafu amma shi dan saboda bai takalifi bai hau kan shi ba shi yasa da aka ce ka umurci danka sai umurnin ya dawo kanka don saboda bi saboda kai baligi kake su ko waɗanga baligai na shi yasa annabi musa bai shiga cikin umarninsu mun gane tau ba ta ƙare ba da allah ce fa zaba huha sai ce mi wa ma kanu ya fa'adu malamai sun kace fi'ili na kada shi cikin ƙur'ani matsala gare shi fi'ili ne wanda in an ka koye shi ya tabbata in an ka tabbatar da shi ya koyo kaga in nace qara'atu me yake nufi na yi karatu ai fi'ili ne sabit ko in nace lam aqra ban karanta ba to shi kada in ka samai nafi ya tabbata in kuma ka tabbatar da shi ya koyo abinda mata ka cewa birkicin billahi da Allah ce fa zabahuha sai ce mi wa ma kadu ya fa'aluna ba su yi kusa su aikata ba amma sun yi da Allah ce inna sa'ata ati ya tuta ta mi a kadu ufiha na yi kusa in boye ta kiran ya boye don inda ya ce lam a kad to kiran da bai boye da ta bayyana to sai ka rike fi'il na kada shi ya kashi ka tafiya kun gane ko ba gane ba to wannan kuma mas'ala ta ƙarshe wadda malamai sun kai istinbati daga shin wannan shine yan fina-finai sun kasace yanzu da shi ake samun makudan biliyoyi a duniya kissa annabi Musa bi Allah ce wa id qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ƙarshen wannan kissa sai an ce ni wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum takribuna aslin kissa ya kamata a ce wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون فسألتم أن يبين الله لكم القاتل من المقتول فجئتم إلى موسى فأمرتموه أن يدعو الله فدعا الله فأمره الله أن يأمركم أن تذبحوا بقرة أما كوي سألك وإذ قال موسى لقومه إن الله لكم أن تذبحوا بقرة موسى هكمة to dan me ne an kace ayanki kaga ai dole ka tambaya haka kawai za a yanka saniya to ai ana yankan sharu duniya amma hikima ce laraba sun ka ce idza urifa sababu wasala al'ajab idan an ka san sababi ai lamawaki ya kai to wai hikimat yanzu yan finafinai da za ka san ma'anar fim ƙarshe ga yadda ya kare kana kallon harko to amma sai a fara da kai ana jan hankalinka ana jan hankalinka ana jan hankalinka kullum abin da kake so dai a kai ƙarshe ga yadda za a kaya to da Allah ya faɗi cewa wani mutum na ya kashe mutum sai an ka ce a yanka saniya mamakin bai ba ka karanta kissan amma kawai an ce annabi Musa ya an ce ya ce a yanka saniya sai ka ce to bi annabi ana ta tahiya ana ta tahiya ana ta tahiya sai da an ka karshe kissa sana ana ce wa if qataltum nafsan fadara atutiya kaga masu fima ashe da suke jan hankalin mutane da masu yin seri-seri irin waɗannan fina-finai na soyayya a yi na ɗai a yi na biyu a yi na uku ashe sun gane idan baka san hakikanin abu ba in shekara goma za a yi ana jan hankali ka sai ka zo can fiyasa ko masu kallon fim lokacin da muna yara in ana kallon bidiyo kadagu-kadagu na aka biya dala biyar biyar to in ba a kashe shafi bandi ba sai ka ji mutum ya ce dala guda ta mutu sauran gudu sai an kashe shanar bandiya mutu sai sai to kudi na sun ka mutu mun gane wannan da kyau to ina ganin bari mu doki ko da aya yalla guda ce ko ita ce aya ta 100 da shidda ko shahi na 52 bari mu gani ya ko wani hukunci karkashi sai mu doke shi saboda lokaci da biyu ko to bari mu gani in ba a samu kuskuren rubutu ba saboda wani lokacin ana samun kuskuren rubuta shahina hamsin da biyu yawwa shahi na hamsin da biyu yawwa aya ta mun kace 106 inda Allah subhanahu wata'ala ce malan sakh min ayatin aw nusikha ko yawwa wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka kafa dalilin cewa akwai nasu a cikin shari'ar musulunci a ce an sha'i hukuncin wata aya sai wani zuci a ba a shahiwa don bi Allah da shahiwa gashi Allah ya ce ma nan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha kuma da Allah ya ce ana shahiwa sai ce na'ti bi khairin minha za mu zo da wata fita alkhairi aw mithliha ko tamkatta sai tura su ce to kun jiya ko a zo da tamkatta ko ko da tafita ko da tamkatta muna ganewa sai sun ce to ai akwai abubuwan da an ka shaye hukunci da zina an ce wallazani ya atiyana minkum fa azuhuma ko ba kana bane to amma daga baya sai an ka ce fajini du kullu wahidin minhum ma bai atajalla to da azuhuma ku ga mutum magana baka kausa da ku kida mishi kashi to ina khairun minha kaga wanga bai zan khairun minha ba kuma bai zan bisliha sai an ka ce a'a khairun minha imma min nahiyati at-takhfif wa imma min nahiyati ath-thawab tana yi wa abu mai wahala sai a zo da mafi alkhairi ta fuskar sauki ko ku a'a kana yin mai sauki sai a kama maka mafi tsanani don ka samu lada mai yawa sannan kai dan qur'aniyu ne da kace babu nasu Allah ne ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yake shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama to idan ka samu Allah bai da izini kuma Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayati in mun ka mai da aya wurin wata mun ka cire wannan mun kasa kuma wallahu a'lamu bima yunzil Allah ne mafi sani sai yahuda sun ka ce to ku ji ba wai an ce wai Allah ya shi a shahe hukunci tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an ka shahe hukuncin alqibla sai sun ka ce to ku kun jiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka yana dibin ka'aba can shi da suke yan uwa tai da ya zo nan madina shi na son shi ribace mu sai dibiyan ba yanzu kuma ta koma ta yi mai daɗi ya kuma yana dibin gabas to koi koi har tana da addinin nan wata rana ma sai a ce ku dibi dama wata rana a ce ku dibi hagu wata rana a ce ku dibi sama wata rana da cikin ƙasa ina addini yake sai Allah ce a sai yaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib duk ko ina na Allah ne kenan inda duk Allah ya ce abi abi Allah ne ya ce ayi kenan shi nasku yana matsayin Allah ya canza hukuncin ba don Allah ya jahilci hukuncin ba a'a saboda maslaha hukuncin ta zo ƙarshe Allah da ba ya san zai canza shi yasa ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil sai ɗan shi'a suka sun kato suka ce to su suna da wani abu suna ne albada'u rike da kyau albada'u daga bada ya budu buduwan abin da ya bayyana sai sun kalabe da nasu nasu daban Allah ya ɗauke hukunci saboda maslahar shi ta ƙari ga wannan zamani ga wannan al'umma ya kawo wani shi ko albada'u turuwa ilmin jadid wani sabon ilimi ya bayyana ga Allah kusa abin da suka kawo shi saboda ayoyin da sun ka tabbatar da sahabbai 'yan aljanna ne suna nan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان جعلتهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات سنكم يتي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فاسو يكني تو ان ayoyi sai suka ce a'a albadawu wai bayan manzan Allah sallallahu Alaihi ya mutu sai ya bayyana ga Allah za su bautar jahannama kaga wannan ai hayaniya ce mun gane wannan da kyau to sai ku yi hattara da wannan ka'ida da malamai suke kawowa dan saboda ka zamanto in mutum ya zuma da shubha ka san wace iri ce zaka kawo shi abu na karshe sai turawa sun kuma sun ka debo sun ka ce a albadawo akwai shi ana Allah na wani ilimi na bayyana ga Allah an ka ce to ni addalili sun ka ce gashi cikin Qur'ani وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا لنعلم دم سني أه فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الله ذي سني sai an kace musu a ilimin Allah akwai ilmi na rubutu akwai ilmu duhu ilimi na bayyana wa ai summa ba'athnahum lina'lama dan mu bayyana a zahiri a gani ilmin duhuna amma tabbace Allah ya san da abin zai faru dalili kuma a cikin suratu ali imran Allah ce wali yabtali Allah ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور shi yasa 'yan falsafa su ko sai sun ka taho 'yan filozofi sun ka ce Allah ya san abubuwa a jumlace amma bai san abubuwa ba a fayyace kaga ga kahirci na amma Allah ya san akwai dan adam amma Allah bai san yadda jikin shi ke gudana ba wannan bige da shi kafirci ne to sai malamai sun kafa ka'ida ilmullahi ta'ala shamilun li kulli shay Allah ya san alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma lam yakunu law kana kaifa yakunu wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu wallahi sai aje bayani alima ma kana Allah ya san abin da ya wuce duk abin da ya wuce Allah ya san shi wa alima ma yakunu kaga ba kana madida ma yakunu abin da yake kasancewa yanzu mudari kenan hadir wa alima ma sayakunu almustaqbal kenan Allah ya san abin da zai kasance zuwa gaba sannan wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun abin da ya wuce bai kasance ba da zai kasance da Allah ya san da zai kasance don Allah ya ce walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan yakin ya riga ya wuce ba su fita ba to Allah ce da sun tana da niyyar fita da sun yi shiri ashe Allah ya san da abin nan da ya wuce zai kasance ga yadda zai kasance law kharaju fikum ma zadukum illa khabala to wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu abinda yanzu bai kasance ba zuwa gaba ne zai kasance to inda ma abin nan ba zai wannan abin na gaba wanda ba zai kasance ba to Allah ya san inda zai kasance Allah sai da zai kasance kiyama ta tsayu yanzu to sai Allah ba mu labarin abin da zai faru kiyama walau tara idh wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين التي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا la'adu limanuhu anhu innahum lakazibun wanda ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi abinda muka faɗa da mutum ne Allah shi ba mu nada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته